أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta ana cikin kitabul jumu'a littafin da ke magana akan hukunce hukuncen juma'a duk abin da ya shafi juma'a shine imamul bukhari ke mababi babi kowanne ya kawo shi a ƙarƙashin babinsa ko wani hadisi ya kawo shi a ƙarƙashin babin shi to muna cikin kitabul juma'a za mu shiga sabon babi
babun la yufarriqu bayna ithnaini yawm al-jum'ati babun la yufarriqu bayna ithnaini yawm al-jum'a babi tadbiruhu tadbiruhu hadha babun in yace babun yayi tanwini ya rafa ya tanwini sai a ce babun تقديره هذا باب معنى باب الإنن خبري ne to mubtadan shi kaddara shi ake shine hadha hadha babun to shine in yace babun la yufarriqu akwai kuma lokacin baba sai babu la yufarriqu bayna thanayn yawm al-jum'a babin da ke magana kaga ya ilafta babin da ke magana to shine to yana da karatu biyu wasu kuma babuban tarjamomin karatu guda kawai gare su babun tadbiru hadha babun wannan babi kenan la yufarriqu baina sunayn yawm aljum'a yace wanda yazo masallacin juma'a la yufarriqu bai rabawa baina sunayn tsakanin mutum biyu yawm aljum'a ta ranar juma'a mutum ya raba tsakanin mutane biyu ranar juma'a to wannan an yi saɓani na malamai wajen fahimtar menene tafrikin nan an ce la yufarriqu bai rabawa to me ma'anar tafrikin nan wasu suka tafi akan ma'anar shi bai ƙetare wuyayen mutane kaga duk inda mutum ya samu mutum biyu haka suna zaune to sai ƙetare tsakaninsu kamar ya raba tsakaninsu ne aka ce shine ta haɗiri ƙabin nasu ƙetare wuyayen jama'a mutum ya ta ƙetare yawa ya ƙetare waɗannan ya ƙetare ya ta tsattsalgawa haka sai ya kai can inda yake son ya zauna ko kuma ya nemi inda zai zauna ko kuma ya matsa ma wasu to shi ne a tafriku bai na sunaini wasu kuma suka ce a abin da tafriku bai na sunaini sai ka ɗauko mutane gwani haka sai ka matsa ka ci a dan buɗa ma ka shiga ka matsa da taziki da kunjatawa a matsa ma ka shiga kaga farraqta baina sunayn ka raba tsakanin mutum biyu to la yufarriqu wanda yazo juma'a baya yin haka yana da cikin ladubban juma'a kada mutum ya raba tsakanin mutum biyu ko kuma tsilgawa domin akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu abinda yace Annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama yace yace la la an yusalli ahadukum في ظهر الحرة وعلى ظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إمام خرج يتخطى رقاب الناس yace mutum ya zanna can a harra harra wasu duwatsu ne can wajen madina masu zafi kuma masu baki suna ɗaukar zahir rana wanda ba a jure mataka su ko taɓa su in sun yi zafi to waɗannan duwatsun na harra wanda ake dangana waƙatul harra da aka yi gare su to wannan duwatsu ya ce in yi sallah a can ɗayan ku ya yi sallah a waɗannan duwatsun na harra shi ya fi gare shi bisa ga ya zaman shi sai ya bari liman ya fito in liman ya fito sannan za ka shi ma ya fito yana tafa gamniya yana kikkitar mutane sai ta kabiru kabujar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana kikkitarawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samuri ka zauna ka cutar da mutane to akwai hadisai dai da yawa ma akan wannan babin wanda tafriqin nan sai aka fassara shi da takhaddiri qaban nasi shine tafriqi din kada wanda yazo sallah ya raba tsakanin mutum biyu to
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة حدثنا سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهره ثم دهن أو مس من طيب ثم راه فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديئة كو؟ عن ابن وديئة عن سلمان الفارسي مو هكذا ko kuma sai ya ce muku haddathana ko kuma an salman al-farisi qal qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama man igtasala yawm al-jum'ati wa tatahhara bima istata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarriq bayna ithnayn fa salla ma kutiba lahu thumma idha kharaja al-imam ansata غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى wannan hadisi abdanu ya zantar da mu yace akhbarana abdullah yace abdullah ibn al-mubarak ya zantar da mu qala yace akhbarana ibn abi dhib ibn abi dhib ya ba mu labari an sa'id al-maqburi ya karbo shi kuma daga sa'id al-maqburi an abi ya karbo daga baban shi an ibn wadi'a ya karbo daga ibn wadi'a an salman al-farisi ya karbo daga salman al-farisi radiyallahu anhu قال abin da yace qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manigita sala yawmal jumu'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a wa tatahhara sannan kuma ya tsarkaka bi mastata'a min duhurin na abin da ya sawwaka gare shi min duhurin na tsarki thumma dahana aw massa min tibin in an tuna wannan hadisi bayanonan shi da dukka duk sun gabata ya shafa mai aw massa min dibin ko kuma ya shafa turare aka ce aw din nan ko tana kan takhiri ko shafa mai ko shafa turare ko kuma ya zan adafi ne aw mai na adafi ce ya shafa mai kuma ya shafa turare ya shafa mai kuma ya shafa turare thumma raha sannan sai ya tafi falam yufarrik wajen rahan nan an ta mai fasarori da an ce in an tuna ya tafi da wuri ya tafi da wuri ko kuwa ya dai tafi kawai falam yi farrik bai na ne kuma bai raba tsakanin mutum biyu ba to kaga dalilin kawo shi a cikin wannan karkashin wannan tarjama bai raba ba ma'ana bai ƙetare wuyayen mutane ba yana da wurin zama ko kuma bai zo ya samu mutane haɗa ba ya ce sai sun matsa mai sun ya tilasta su ya takura su akan sun matsa mai shi ya shiga to duk bai yi wannan ba fa salla ya sallaci ma kutiba lahu abinda aka kaddara mishi ya sallata na nafila da ya taho sai ya tana fili abinda Allah ya kaddara mishi ya sallata na nafila yayi summa idza faraja al imam sannan ana nan yana nan zannan nan kaga ya riga liman zuwa hayat nafil fili sannan liman na hitowa an sata sai shiru ya kame ko wani zikiri yake yi ya dakata ko sallah yake yi ya sallame gofira lahu ma taqaddama to balle wani aikin da ba waɗannan ba ya zikir ma da yake ya bari abinda ake so yanzu ibada da annan sauraron khutbar liman sauraron khutbar liman ya hidu zikirin da zai ya hidu wata ibadar da zai don ita nan zikirin da zai kan mustahabbi ne amma shi yayi shiru ya saurari khutba kan wajibci ne fas'au ila zikrillahi din nan fas'au ila zikrillahi ai fas'au ila istima'il khutbati haka malamai suka fassara eh aji a saurari khutba zikrullahi nan khutba to haka sai aji abin da yake tare da shi ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra an gafarta mishi duk waɗannan abubuwa in ya same su kaga an yi wanka an yi tsarki an sa tufafi mai kyau an shafa turare an shafa mai sannan an tafi cikin lokaci kuma ba a raba tsakanin mutum biyu ba ya je ya sallaci nafilar da Allah ya kaddara ya sallata ya yi shuru to an gafarta mishi abin da ke tsakanin shi da juma'a ɗaya juma'a kaga shi ma nan in an tuna ya gabata malamai suka ce to aljuma'atul ukhra wace ce ake fahimta wadda ta wuce tsakanin shi da yanzu wagga juma'a ta yau da wadda ta wuce duk abin da ya na rafi nan an gafarta mishi wasu suka faci aljuma'atul ukhra almutaqaddima wasu suka fahimci aljuma'atul ukhra almustaqbala akanin shi da wagga juma'a har juma'a mai zuwa Allah ya gafarta mishi eh da duniya na dauka bainahu wa baina aljuma'atul ukhra to kaga dai dalilin da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi in an tuna ya mamaitu ne dan ya kawo shi wasu rare ya kawo shi a cikin wakutan sallar juma'a saboda sun maraha sun maraha aka ce ba a samun rawahi illa ba da zawal la ya kunu rawahu illa ba da zawal kaga sai ya kawo shi can a babin wakatin jima'a cewa wakatin jima'a bayan zawali ake yin ta to kuma nan kaga sai ga ya kawo shi akan magana tafriki rarrabewa tsakanin mutum biyu to shi wannan wanda aka fahimta shine ta haddiri kaban nasu kekketar wuyayen mutane tsatsilga su to hukuncin shi yana da maganganu da yawa malamai sun yi sabani a ciki kamar hanafiya su sun ce makaruhi ne hanafiya sun ce makaruhi ne allahumma sai in abinda zai hana ya zama makaruhin sai in ya zama na ga sahunan biyu haka misali amma can sahu na uku sai hango ta kafa kuma kafaccen ba ta shiguwa don ba wata hanyar da zai bi sai in ya cilga shi ko kafa shike wata kafa shi kuma a sahu shi ma sunna ne don haka sai aka ce babu karhanci in ya tsilga don ya cika wata kafa da babu yadda za a yi ji ya cika ta sai da tsilgawa sai da ketarawa to wannan babu ma karhancin babu karhancin sannan kuma wannan shi da abin da su imamul auza'i da wasu daga cikin suka ce wasu kuma suka ce a in dai sai ya ki ketare wayan mutane ko sahu zai je ya cika to karahiya ne ya aikata makruhi makruhi ya aikata makruhi to wannan abin da irin su Abu Huraira da Ka'ab ibn Sa'id da da Ka'ab da Ka'ab ibn Sa'id ibn Sayyid da Atha ibn Abi Rabah da Ahmad ibn Hanbal shi kuma Imam Malik abin da yace ƙetare wuyayen jama'a karahiya ne amma yaushe illiman ya zauna kan minbari ka kenan kahin liman ya zo ya zauna kan minbari ba komi dan ka zo ka samu mutane ka ta ketarawa har yanzu inda inda kake son ka zauna babu komi kamar yadda kawo cikin muktasar wata haddin qabla julusul hadibi ko eh ya halatta ketar wuyayen mutane ranar juma'a kafin liman ya zauna mai kurba akan minbari amma ka kenan in ya zauna makruhi ne ai da ya zauna makruhi ne ai don haka dai akwai maganganun malamai da yawa akan amma dai abin da ya fi ƙarfi cewa karahiya ne shi ma karahiyar to karhanci irin na malamai fuqaha ko karhanci irin na mutaqaddimai don mutaqaddimai sukan kira haramun karahiya sukan kira haramun da yawa zaka sun ce wayu kurahu wayu kurahu wayu kurahu saboda biga aya alqur'ani kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha sai da aka sai da aka aka zano shirka cin dukiyar maraya kaza kaza aka ta zano sai aka ce kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha to ga alqur'ani ya ce makruhi amma ba makruhin da aka saba da shi ba wannan na haramun ne to da yawa mutaqaddimai sukan istimalin lafazin makruhi amma wajen haramun suke nufi
باب لا يقوم الرجل أخاه يوم يقي
لا لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة في مكانه saboda ita shi larabci da zaran harfi guda duk sai ya canza magana la yaqumu bai tashi la yuqimu bai tada wani ba shi tashi ba ya tada wani babun tadbiru hadha babu la yuqimu ar-rajulu akahu yawm al-jum'ati wa yaqudu fi makanihi yace wannan babi kenan la yuqimur rajulu yace wanda ya zo masallaci la yuqimur rajulu akahu mutum ba zai tada akahu dan uwan shi wanda shi ma ya zo masallacin ya zauna a wani wuri sai ya tada shi yawmul juma'a ta ranar juma'a wa yaqudu makanahu ko wa yaquda makanahu fi makanihi to yana da karatu biyu ana karanta shi da waya ka'udu bin rafi fi makanihi akwai kuma waya ka'uda bin nasbi shi ma fi makanihi bai halatta mutum ya zo masallaci ya tada wani ya zauna an gane yuqimu ya tada wani an gane yau mu jima'a ran jima'a waya ka'udu makanahu ko fi makanihi kuma ya zauna a wurin shi shi ma ba zai yi ba kaga in an karanta shi bin rafi ya ka'udu to adafi ne akan yuqimu bai ta da mutum a inda ya zauna kuma waya ka'udu kuma wala ya ka'udu kenan kuma bai zaunawa inda wani ya tashi kuma wata wani ya tashi ne ya canzo alwala to kaka zauna nan gudun kakinin kowanne an hana shi mai zaman kanshi ba ka dai tada shi haka in ma ba kai ka tada shi ba in ya tashi ya taya wata bukata wala ya kudu kar ka zauna in ka an karanta da kira'ar rafa kenan la yuqimu la yuqimu ar-rajulu akhahu yawm al-jum'ati wala yaqud kaji wannan kenan fi makanihi to in karanta shi bin nasbi wala wa yaquda to kaga shi ko sai ya zan sharadi ne an ce an hada kada ka tada mutum inda yake waya kuda kuma ka zauna wurin ka kenan sai in ka tada shi don ka zauna kaga sai zan haramu ka tada shi kuma ka zauna nan to an hana don ana jin kana iya tada shi sai ka zauna da wani ko kana iya tada shi amma ba ka zauna ba sai aka ce to in an karanta kira'an nasba to ana jin ba a yi laifi ba sai an haɗa biyu ka ta da shi kuma ka zauna waya ka'uda zai zama jawabi ne an nasbinci ya ka'uda da an ɓoyayya ba da fa ta jawabi kamar wala ta ji daka maglulatan ila unukika wala ta subha kullal basti fata ka'uda maluman kaga fata ka'uda fa an ta ka'uda kenan an fahimta to irin shi ne ya ka ce babu la yuqimur rajulu akhahu yawmal jumu'ati wa yaq'uda to an fahimci bambancin da ke tsakanin na'am to ya ce kuma ranar juma'a tare da hadisin da zamu karanta shi bai taƙi da ranar juma'a ba eh bai taƙi da ranar juma'a ba kamar yadda zamu ji bari mu karanta حدثنا محمد بن سلام قال خبرنا مخلد بن يزيد قال خبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه فقلت لنافع الجمعه قال الجمعه وغيرها حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها وانا حديثي محمد بن السلام يا ذن تدموه yace akhbarana makhlad ibn yazid yace makhlad ibn yazid ya ba mu labari qala akhbarana ibn jurayj yace abdul malik ibn jurayj ya ba mu labari qala sami'tu nafi'an yace naji nafi'u yaqulu yana cewa sami'tu ibn umar naji abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yaqul yadda Allah tabbata gare shi yana ce yadda Allah tabbata gare su dan da uban amin yaqulu yana cewa نهى النبي صلى الله تعالى وسلم أن يقيم الرجل أخاه min maqadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya tadda wani zaune sai ya tada shi mutum ya tada dan uwan shi min maqadihi daga inda yake zaune wa yajlisa fihi shi ya zauna a wurin kaga don haka wa'ancan suka karanta tarjamar da cewa babu la yuqimu rajulu akhahu yawm al-jum'ati wa yaq'uda fi makanihi wa yaq'ud fi makanihi to wannan to sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ta ya tayar da wani a inda yake wa yajlisa fihi ya zauna a cikin sa qultu li nafi'in sai nace wa nafi'u sai nace wa nafi'u al jum'ata shin wannan hukunci na ba a tada wani a zauna juma'a kadai ke da shi kaji abinda yace wa nafi'u shi abdul malik ibn jurayj yace na tambaye nafi'u nace juma'a kadai ke da wannan ay yahtassu hadha al hukmu al jum'ata dan sai an tambaye an ce to an ce al jum'ata me ne sunci jum'ata dan duk inda kaga wani wasaliwa yana fada dalili dole akwai dalili al jum'ata ay yahtassu hadha al hukmu al jum'ah ko ko aya anil juma'ata yana nufin juma'a kawai qala yace al juma'ata wa ghayraha ay yashmalu al juma'ata wa ghayraha ya hada juma'a da waninta ko ma sallar farilla da salloli azhar al asr magriba isha'i subahi baka zuwa ka samu mutum a wuri cikin masallaci ka tada shi kai ka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hakan yayi hani dangane da wannan na'am wannan in allura ita ma matsala ce mai zaman kanta kuma tana buƙatar tafsiri tana buƙatar tafsiri domin abin da yasa aka hana in ana haka zai ja girman kai wanda duk yake wani ɗaukaka da ya zo ya samu wanda a ƙasa da shi ko ta da shi zai to kaga abin da ake son a karanta in an zo masallaci na tawazu'i da ƙanƙan da kai ga Allah zai tafi za a rasa shi ita kuma duk abin nan aljanna ce duk ayyukan nan aljanna ne ita kuma aljanna ba ta ba ta gidan girman kai bace eh ba ta gidan girman kai bace ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wannan aljanna gida ce ta an tanade ta ta waɗanda ba su nufin girman kai ko banna a bayan ƙasa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hana girman kai dan girman kai ba ba ba na aikin yan aljanna bane to saboda haka in ana bari ana tatta da mutane to girman kai zai shigo kowa ya nuna hin ƙarfi to shine hikimar da ke ciki sannan kuma shi isari wasu malamai sun ce ana isari ga abin da ba na lahira ba ana isari ga abin da ba na lahira ba eh amma kuma sun ce wannan ko a na lahira ma ana isari ma'ana isari abinda yake da isari ka zaɓi ɗan uwanka kai ka kanka sai ka zo ka ga wani ya taho babban ka ne ko kuma kana girmama shi ko kuma yana da wata kima da wajen ka sai ka tashi ka bashi to wasu sai suka ce ba za a yi ba wasu suka ce za a yi don haƙƙin ka ne kai ka bashi tun da ka bashi haƙƙin ka ne ba ta da kai yayi ba abinda nassi ya hana ka ya ta da kai ya zauna shi na sihana amma in dai kai ka girmama shi waton tun da masallaci kowa daidai ake to in ka girmama shi ka ba shi ya zauna babu komi don haka suka ce wasu kuma suka ce waton kamar yadda ibnu qudama a cikin almuguni ya ce daga cikin abubuwa waɗanda suke na masallaci kamar yanzu mutum ne masallacin juma'a bai zuwa da wuri ko kuma yana da wani uzuri sai ya tura wani sai ce ya kama mai wuri sai ya zauna in ya tura wani ya kama mai wuri ya zauna yana tahowa sai ya tashi ya bashi dama shi ya kama mai wuri ya ce babu komai ana yi dan Muhammad ibn Sirina yana cikin kibarut tabi'in yana yin haka Muhammad ibn Sirin sai ya tura yaro sai ya kama mai wuri cikin sahu sai ya zauna yaron sai Muhammad ibn Sirina din ya taho sannan sai yaron ya tashi sai ya bashi wuri suka ce to tunda an ruwaito daga kibaru tabi'i ne wani na haka nan ya ce to babu komi haka na ma aka ce idan ya zama na cewa shi da kanshi ya tashi ba ta da shi ba babu komi bai yi laifi ba shi da ya zauna bai yi laifi ba shi kuma da ya tashi bai yi laifi ba amma suka ce kada ya zan inda zai koma bai jin hudu ba da ya tashi daga nan saboda girmama wani malami ne ko wani basarake ko wani mai wanda yake girmama ko wani yana da zumunta da shi kamar wani uwan shi ne ko baban shi ne ko dai wani mai girma gare shi sai ya tashi sai ba shi wuri aka ce to in bai koma inda bai jin hudu ba babu laifi amma in ya koma inda bai jin hudu ba kuriha an karhanta an karhanta to sannan kuma suka yi magana akan to yanzu misali sai mutum sai ya zo shimfiɗa tabarma ko sajjada a wuri to yanzu wani ya ga dama ya zo ya ɗauki sajjada ya zauna ko ba zai ɗauke ba wasu suka ce ba zai ɗauke ba saboda mi saboda kama wuri ne shari'a ta san kama wuri yanzu da mutum zai zo ya samu daji ba kowa sai ya kafa manya-manyan duwatsu ko ya dasa wasu manya-manyan itace ya nuna ba ya yi kame kuma shari'a ta da wannan ko to wasu suka ce a'a sajjada ba za ta tsaya a matsayin mutum ba kaga mutum ne ba a tayarwa amma ita sujjada ba ta tsaya matsayin mutum ba don haka za a iya tada ita mana za a iya nadewa sai ka zanna wurin in ya zo ya dauke sake wuri haka wasu suka ce sai wasu suka ce a in ya ana haka to za a rika rigima za a rika buge buge ma a masallaci wani ya ya shi hida shi wani ya zo ya nade za a yi rigima don haka sai aka ce to in dai ya shimfida to a bar shimfidar ta tsaya matsayin mutum eh saboda gudun watan kusuma na
باب الأذان يوم الجمعة باب الأذان يوم الجمعة wannan babu yana magana akan kiran sallah ranar juma'a a wancan hadisi kafin mu wuce wanda aka karanta shi ya ce a tarjamar an ce yawmul juma'a babu la yuqimu ar-rajulu aqahu yawmul juma'a mutum ba zai tare dan uwan shi ba ya zauna a wuri ranar juma'a to ya lura hadisin babi ya ce aljuma'a ta ghayar da juma'a da waninta to sai aka ce me yasa yayi taqyidi da cewa yawmul juma'a ce tunda da juma'a da ba juma'a ba duk haka ne wasu suka ce abin da yasa dan kada mutum yayi tunanin juma'a na da wani hukunci na daban don haka sai imamu imamu imamu bukhari sai yayi taqyidi yace yawmul juma'a har ranar juma'a ma wannan hukuncin yana nan ɗaya kenan wasu suka fahimci cewa abin da ya sa ai ga akwai hadisin da ya ƙayyade da ranar juma'a ɗin wanda imam muslim ya rawace shi takan jabir da abdullahi al-ansari anzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqimanna ahadukum akahu yawm al-jum'ati thumma yuqalifu ila maq'adihi fayaq'ud fihi kaga akwai hadisin da ya ce ranar juma'a ya ƙayyade ranar juma'a to me yasa Imam Bukhari bai kawo shi nan ba don shi ya dacewa da tarjumar shi tarjumar shi ta ce yawmul juma'a to kamata ya kawo hadisin da ke kayyade ranar juma'a ba hadisin da ya zo da mutlaki ba shi ma wannan yayi amma wancan yafi sai suka ce abin da yasa bai kawo shi ba ya saba masharadin shi ya wancan din wanda ya kayyade ranar juma'a ya saba masharadin shi kuma kan sharadi yake tafi don haka khalafa sharqa al-bukhari wancan hadisin ya saba sharadin bukhari don haka bai kan sharadin bukhari don haka imam bukhari ya bar shi ba dan bai san shi ba ya san shi amma ya saba sharadin shi babul adhan yawmul jumu'ah wannan babu yana magana akan hukuncin kiran sallah ranar juma'a yaushe ake kiran sallah shine abinda wannan babi zai karanta
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الصائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الصائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وأن الحديث آدم بن أبي ياسر ya zanta da mun ji Imam Bukhari sannan yace qala hadathna ibn Abi Zaid yace ibn Abi Zaid ya zanta da mu an Zuhri ya karbo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an sa'ib ibn yazid shi kuma ya ji daga sa'ib ibn yazid qala yace kana nida'u abinda sa'ib as-sa'ib ibn yazid yace kana nida'u yawm al-jum'ati kiran sallah ranar juma'a ya zamo awwaluhu idza jalasa al-imamu ala al-minbari awwaluhu farko farko lokacin da aka fara shine farko farko idza jalasa al-imamu kiran sallah na farko idza jalasa al-imamu ala al-minbari illi man ya zanna kan minbari to lokacin ake kiran sallah ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum ya zo ya zanna kan minbari to ya zanna kan minbarin nan sai ladan ya tashi to ya tashi wannan shi aka sani farkon musulunci ko farkon juma'a ko farko farkon alqurunul ula to shine ma'ana wannan haka yake ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar fasaran farko farkon kenan wa abi bakrin haka yake a zamanin sayyidina abubakar wa umara haka yake zamanin sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu ma dalla tabbata gare su falamma kana usman lokacin da khilafar sayyidina usman ta zo falamma kana ahdu usman kenan eh sai aka ce falamma kana usman lokacin da ahdu usman mm asan ana shahi mudafi abun mudafun ilayhi kuma a dauki haraka ta mudafin sai aba mudafun ilayhi falamma kana ahdu usmana ko kaga ahadu shine mudafi usman mudafun ilay to da aka shahi ahadu da aka ce falak to kaga sai me ga ahadu raf'a to raf'a ahadu ibn sai abu usman sai falamma kana usman ai falamma kana ahadu usman lokacin da zamanin sayyidina usman ya zo radiyallahu anhu wa kasura nasu mutane sun yawa madina ta ƙara cika zadan nida as-salisa sai ya ƙara annida as-salisa kira na uku alal zaura'i a bisa zaura zaura wani dutse ne mai tudu wani kamar dan tsauni tsauni ne gefen masallaci yake na annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci to sai ya sa shi wasu suka ce a'a can ne wajen masallaci yake shi wannan dutse din yana da tudu to wanda zai kira sallar sai ya hau wannan zaura wannan tudun ko wannan dutsen sai ya kira sallah saboda nan nesa su ji sabanin in an yi a nan cikin masallaci kadai waɗanda za su ji ba su da yawa amma yanzu inda an nesa za su ji kaga yace ya ƙara a kira na uku to kaga na akwai magana to an ce can farko dai kira ɗaya ne ake yanzu ya ce zadan ni da asalifa sai ƙara kira na uku To, ƙara kira na uku, akwai bukata a fahimce shi huska biyu haka. Na farko dai, aka ce can da farko, a yi kira, a yi ikama. A yi kira, a yi ikama, su kaɗai ake. Kiran nan wanda liman yana zanne kan mimbari, annabi sallallahu alaihi yana kan mimbari, ko sayyidina Abubakar ko sayyidina Umaru suna kan mimbari za a tashi a kira, kaga shine annida al-awwal. Ko? to sannan yana ana saukowa an kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe in ya miƙe ya yi hudu ba in ya kare yana saukowa sai ayi mi sai ayi iqama to iqama kuma ita mutane kira na biyu in an tuna can ai an ce ma baina kulli adhanain salatun liman sha a hadisin ma baina kulli adhanain salatun tsakanin duk kira biyu aka ce me ake nuni kira biyu kiran ma so biyu ake aka ce a'a da kira da iqama da kira da iqama saboda ishtirakin su shi ita iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah ko kuma da da da, da li'rabi ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح وشي أكي آه كنا صلى شيما أبين أكي أقامة شي أكي كان في إشتراكي أمي ألفزي don haka sai aka ɗauke su aka yi musu bugu guda ita ma ita ma iqamar azanu ce ita ma iqamar azanu ce kaga wasu kace kuma an yi taglibi ne taglibi shi ne abubuwa guda biyu kowanne mai zaman kanshi ne amma da aka tashi sai aka yi tasniya ta taglidi sai aka rinjayar da guda kama a ce zuhuraini a zahar face da la'asar aka ce musu zuhuraini ba a zuhur guda biyu ba a da a zuhur da la'asar sai ana kiransu zuhuraini magriba da isha'i sai ana kiransu isha'aini ba ha isha'i biyu ake nufi an ce isha'aini wajen fuqaha'u suna ne magriba da isha'i aka ce umaraini sayyidina abubakar da sayyidina umaru aka ce kamaraini rana da wata su ne kamaraini kan duk tasniya ce ta taglibi in an tuna can a babin bayan kulli azanaini salatu an yi bayanin shi in an tuna an yi bayanin shi aka ce abin da yasa hilafa sayyidina umaru ta yi tsawo bisa ga ta sayyidina abubakar sai aka yanka ta sai a ce umaraini da an ce umaraini an san sayyidina abubakar da umaru ake nufi zuhuraini azhar da la'asar la'asar azhur ta yi tsawon karatu da haka ake taglibi gare ta isha aini isha ita fi yawan rakoyi sai aka yi taglibi gare ta sai aka ce isha aini ita wannan uku gare ta ita kuma wannan hudu sai aka yi rinjaya ga mai raka hudu to haka kamaraini rana da wata rana ta fi haske amma shi ko wata namiji ne ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sai aka yi rinjaya da wanda annamiji akan mace sai aka ce kamaraini ba ce shamsaini ba to irin wannan ne sai aka ce to dama can akwai kira biyu al'azan wal iqama ko to sai sai na usmanu ya ƙara asalisa na uku kenan na uku to kuma shi asalisa din ga shi ake yi farko in an lura shi ake yi farko amma sunan shi asalisu don shi ake yi wanda ake cewa kiran wanka shi a farko ta kamata a ce shi a kiran kira na farko al'awwal to abin da yasa an kira shi ne as-salifa itibari la'akari da zamanin annabi ba a san shi ba zamanin sayyidina abubakar ba a san shi ba zamanin sayyidina umaru ba a san shi ba yanzu ne ya taho don haka ko za a yi shi farko to na uku da ne ga shari'a shari'a shi ta sani na uku akwai wanda suka riga shi sai sai ya ƙara ala zaura a bisa zaura قال أبو عبد الله أبو عبد الله إمام الإمام البخاري يجي لما كون يجي قلت سيجي قال أبو عبد الله باوني باوني ني أبو عبد الله إما شيني دي إمام البخاري كما يدى إمام القاضي عليك قال القاضي أبو الفضل قال القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفضل يجي سي أي تنانين كما وني القاضي أبو الفضل شيني ني إشي القاضي إياك تو نما قال أبو عبد الله يجي yana nufin shi kansa ilmamul bukhari az-zawra'u idan baka san zawra'u ba mawdi'un bis-suq bil madina wani wuri ne mai tudu a kasuwan madina ita kuma kasuwan madina dab take da masallaci ba ta da nisa da masallaci don haka ma ana kawo kayayyaki masu fatake suna kawowa waɗanda a cikin masallaci sai suka ji hada-hadar fatake sun zo sai aka wace sai aka tafi can wanda suratul juma'a take karantawa take faɗi فتركوا قائما
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة كما
باب المؤذن يوم الجمعة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة wannan babi kenan na mai ladan ɗaya shi ke kira ranar juma'a ladan ɗaya shi ke kira ranar juma'a a nan malamai suka ce wannan tarjama da Imam Bukhari ya kawo ta ya akkada ta ne domin ta zama raddi a bisa waɗanda suka tafi akan cewa kira uku ake yi mutum uku ladanni uku ake jira zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na karewa wannan ya dauka wannan na karewa wannan ya dauka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara khutba cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza raqal minbara wa jalasa أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام فخطب wannan nassin ne Imam Bukhari ya akada tarjama kan shi cewa mai kiran sallah dai guda ne kuma kiran sallah ɗaya ne ake yi ranar juma'a to haddathana Abu Nu'aym al-Qadi wannan shazin zance ne eh wannan cewa mai kiran sallah uku masu kiran sallah uku ne suna bin juna wannan na karewa wannan ya dauka wannan na karewa wannan ya dauka har sai sun kare manzo Allah tashi khutba to wannan zance ishazi to حدثنا أبو نعيم قال مم.
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مم.
عن الزهري عن الصائب بن يزيد مم.
أن الذي زاد التعزيل الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التعزيل يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد نينا غير واحد إيه أكوي وانا ذي شي غير واحد دين يا دوكي شكا استثنائي وكان التعزين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر وانا الحديث أبو نؤيم يا زنت دمون إمام البخاري شيني الفضل بن دكين قال يتي حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه يتي عبد العزيز بن ابي سلمه يا زن تدم الماجشون شيني الماجشون عن الزهري يا كربو دغ محمد ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد يا كربو دغ سائب بن يزيد ان الذي زاد زاد التاذين الثالثه sani dai wanda ya ƙara kiran sallah na uku yau juma'a an dai san fuskan na uku din eh ma'ana na uku ga shar'antawa sannan kuma an san abin da annabi shine iqama yawmul juma'a ranar juma'a Usman ibn Affan shine sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya dalla ta bata gare shi yaushe hina kasura ahlul madina lokacin da madina ta karewa mutanen madina suka kare yawa ولم يكن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن غير واحد الهالك annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai da ladani in ba ɗaya ba ladanin sa ɗaya ne ba mu'azzinu na bane sai ce wa lam yakul linnabi sallallahu alaihi wasallam mu'azzinun ghairu wahid wa lam yakul linnabi sallallahu alaihi wasallam mu'azzinun ghaira wahid ko a ce ghaira wahidin ko ghairu wahidin shi ka'idar istisna'i watan in zance ya cika in zance ya cika kuma mujabi ne tammi ne to in ka zo nasu ba za ka yi kawai sai ka ce kamul qaumu kaga magana ta cika kuma ba mantiyi bane ba kurarren magana bace ba ma kamul qaumu aka ce ba ko kamul qaumu ko kaga magana ta cika to sai ka ce illa zaidan nasu ba kawai za ka yi illa zaidan shine mustasna to amma in zancen ya zamo manfi manfi ne ba mu- ba- ba- ba mujabi bane manfi ne kamar ma kamal ƙaumu sai ka ce illa zaidun ko illa zaidan kana da zaɓi ko ka yi rab'a kan itiba'i ma kamal ƙaumu illa zaidun ai ka kama zaidun kenan ko illa zaidan ai astas ni zaidan na ware zaidu ban da shi an ga fuska kenan ko to to irin shi ne nan kaga ai wannan zancen منفي ne lam yakun linnabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'azzin kaga wannan zance manfi ne to don haka sai a ce ghaira wahidin ko ghairu wahidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ladani sai daya wa kana ta'zim yawm al-jum'ati hina yajlisu al-imam shi ma kiran sallar yaushe ake yin shi ana yin shi hina yajlisu al-imam lokacin da liman ya zauna ya'ani ala al-minbari abin da yake nufi lokacin da ya zauna kan mimbari to a lokacin ne za a kira sallar kuma kira ɗaya ne za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya khutba wancan zance shafi ne don haka imamu bukhari ya akka da wannan tarjama kamar raddi ne ga wanda suka tafi akan cewa wasan masu kiran sallah wajen uku ne kiran sallan ma uku ne